أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحللت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shirinmu na ayyukan shiri da yake tattaunawa kan mawdu'ai mabambanta a mahanga ta addinin musulunci yau shirin ayyukan sami zai tattauna ne kan mawdu'i mai taken haramcin ƙarya a cikin addinin musulunci mawdu'in yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci ɗan adam cikin kyakkyawan sura wanda ya masa umarni da ya yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kan ababen da ya umarce shi ya yi ba dare ba rana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi da wasu ababe dan ya hana su dan ya hana a kansu ba dare ba rana wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wa'inda kuka imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma zamanto cikin masu gaskiya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu, masoyinmu, annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gami da iyalansa da sahabbansa ga baki ɗaya. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum bisirki ina umurtanku da ku riƙa yin gaskiya ku kuma riƙa yin aiki da gaskiya. ya kai dan uwana da kake kallon da kuma sauraron mu lalle Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma aya mafi tsoro mafi tsoratarwa kan ababen da muke furta bakunan mu muna faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma'ana babu wani furta baki babu wani furici da zaka yi daga bakinka face sai wasu mala'iku sun rubuta shi face mene sai wasu mala'iku sun rubuta shi Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kai dan wani da ke kallon da sauraron mu lalle Allah madaukakin sarki ya umarce mu ga baki ɗayan mu da mu zamanto masu aikata aikin alheri ne kai mu yadda mu zamanto masu aikata aikin sharri haka nan manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya umarce mu ne da mu zamanto masu aikata aikin alheri kai dan uwana ma saboda haka ne ma Allah subhanahu wata'ala ya turo mana wannan annabin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya sanar da mu ababen alheri kuma ya kirawo mu zuwa ga aikata kyawawan dabi'u kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka haddace yake cewa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq ni an turo ni ne dan na cika dabi'un girma a ɗayan hadisin musan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi innama bu'ithu limutamima salihal akhlaq ni an turo ni ne domin na cika sa kyawawan ɗabi'u kusan dai ma'ana ɗaya ne yana daga cikin siffofi mafiya girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mutane da su zamanto masu aikatawa wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kwaɗaitar da mutane akai shine gaskiya faɗar gaskiya da kuma aiki da gaskiyar gami da yin wasanci da aikata gaskiyar wanda Allah ya faɗa wannan a cikin suran da tun kana garamin ga hada ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi ka gani ko wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yana daga cikin siffofi mabiya muni wanda Allah da manzansa suka yi hani a kai shi ne ƙarya. Musan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya an ruwaito, Imam Muslim ya ruwaito da isnadinsa kai tsaye zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud, inda Abdullahi bin Mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alaikum da sidiki ina umurtanku da ku zamanto masu gaskiya, masu faɗan gaskiya, masu kuma aiki da gaskiya. kamar zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene da hikiman yin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna sidqa yahdi ila albir domin ita gaskiya ko ko fadar gaskiya ko ko aiki da gaskiya yana shiryar da mutane ne zuwa ga nagartan aiki sai ka ɗauko sai ka ɗan tsaya a nan wurin sai ka ɗauko wannan kalma ta albirru ka fassara ta ka ga yaya take tukunna a mahanga ta addinin musulunci sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albirru husnul khulqi ka ka kasa wannan fassara da albirru husnul khulqi yanzu an ce fa inna sidqa yahdi ila albirri to a wannan hadisi kuma manzon Allah ya ce albirru husnul khulqi kai dan uwa sai ka hutar da kanka ga ma Allah subhanahu wataala ya ƙara yi maka bayani akan wannan albir Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin sura Baqara yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين حتى قلتوا عشان آية to yanzu ka ka gano ma'anar menene albiru to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna sidika alaikum da sidi fa inna sidika ya hadi ila albir yace wa inna albirra shi kuma aikin nagarta din nan ya hadi ila aljanna aljanna yake shiryar da mutum aljanna yake kai mutum wama yazalu wama yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidika hatta yusaba inda Allah siddiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai bushe ba yasdiqu yana faɗan gaskiya yana aiki da gaskiya yana aikata gaskiya ka gani ko wa ya taharra sidika yana shirdajen gaskiya yana neman ina ne gaskiya take shi ne ma'anar wa ya taharra sidika yana neman gaskiya yana shirdajen ina ne gaskiya take hatta yusaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a cikin har sai Allah subhanahu wataala ya sanya a rubuta shi cikin masu gaskiya to idan aka rubuta ta a cikin masu gaskiya to shikenan da zaran ka faɗa magana sai a ce waye ya faɗa cewa wani ne ya faɗa ta in dai wani ne ya faɗa kawai min yadda me yasa saboda Allah ya sa an rubuta ka cikin masu gaskiya ka gani ko to kaga a nan gurin mutane da yawa suna yin kuskure sai ga mutum ya faɗa gaskiya saboda kuna da wani saɓani da shi ko dai bambancin fahimta ko ko kamar abin da wasu ke faɗa bambancin aƙida sai ga mutum ya ki ɗaukan wannan gaske ne aiki da ita ko ko bambancin ƙabila a'a ni ba nibe ne shi ba haushe ne ko ko ni ba nibe ne shi iyamuri ne ko ko a'a ni bai rabe ne a shi ba fillatani ne sai ya ci aiki da gaskiya to kaga wannan kuskure ya saba wa karantarwan addini maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja hankalin mu musulmi yace wa iyyakum wal kadhib kashidin kusuma kashidin ku ina hane ku na hane ku da mene da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur kamar zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hikiman hana musulmai yin ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ita ƙarya shiryar da mutane kan fajirci take yi wala ya zalu wa illal fujura ya hadi ila nar shi ko fajirci ba inda yake kai mutum kenan kamar da Hausa kace ita ko ƙarya ba inda take kai mutum sai gidan wuta wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadzaba mutum ba zai bushe ba yana yin ƙarya yana aiki da ƙarya yana umarni da ai ƙarya har sai an rubuta shi a matsayin makareta ta yadda da zaran ya yi magana wa ya faɗa muku wani a taiwan ku rabu da shi makareci ne ko da ku a ranar gaskiya ya faɗa sakamakon Allah ya rasa an rubuta shi a cikin makaryata saboda ƙaryan da yake aikatawa da umarni da a yi ƙaryan da yake yi to yanzu ko ya faɗa gaskiya sai a ce ƙarya ne Allah ya fi mu Allah ya fi mana Allah ya kare mu ya kai dan uwana da ke kallon mu da kuma sauraron mu Allah madaukakin sarki ne ya umarni da ayi gaskiya da kuma gamanto cikin masu gaskiya cikin ayin da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin ya kai dan uwana da ke kallon mu da sauraron mu lalle ƙarya da kake gani yana daga cikin manyan-manyan zunubai wanda addinin musulunci ya yi wa mabiyansa ta shaidi cewa kasu yadda zamanto masu yin ƙaryan wannan ƙaryan an kasa ta zuwa gida biyu ko ku zuwa gida uku kaga ƙarya daga ciki akwai wanda yake kaba'ir ce babba tana zama ƙarya tana zama kaba'ir babba idan ya zamanto akwai cutar da wani bawan Allah ko wani halitta ka gani ko akwai wanda yake to kaga kenan idan ya zamanto kafin mu je wanda yake karami akwai wanda yake kenan idan yayi ƙarya ƙaryar ba za ta tsaya a kan shi kaɗai ba sai ta cutar da wani kamar mutumin da zai yi ƙarya ya sa a ɗaura wani kamar mutumin da zai yi ƙarya ya sa a kwace dukiyar wani kamar mutumin da zai yi ƙarya ya sa wani ya rike wani ya rasa kujeran mulkinsa ko wani abu makamancin haka to kaga wannan ta zama to kaba'i kenan daga ci akwai wanda yake sagira sagira shi sagai ƙaryan da ba zai zama to akwai cutar da wani ba kawai kayi ƙarya ne ne kai kana ganin kaman ka burge wasu ko ka sa su dariya akwai ƙaryar da za ta zama ita kuma tana ma fitar da mutum ne daga cikin musulunci ya kai dan wani ke kallon mu da kuma sauraron mu kamar yadda muka faɗa a baya yana daga cikin ƙarya wanda zai zama to kaba'ir ne shine wanda zai cutar da mutum musulmi daga cikin ƙarya in ya zamanto karyan da kai babu cutarwa ga musulmi to kaga wannan ya fada cikin kanana kenan duk da malamai suna cewa wa sagiratu la yutahawanu biha ita karamin karya din ma ko a kana zanubi karami shi ba a wulakantar da shi ba a wasa da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan sai ga wannan karamin zunubin ya zo ya taru har ya kamo ladanka Allah mun tuba Allah ka yafe mana yana da cikin karin maganar larabawa da suke cewa innal jibala min al hasa cewa ai ka taba ganin wani babban dutse a rayuwarka na duniya in ka ce eh ka taba gani sai a ce maka wannan babban dutsen ya zo ya zama babban dutse ne daga dan karamin dutse daga tsafa daga tsakwa shine yayi ta girma yayi ta girma yayi ta girma har ya zo ya zama wannan saboda haka kenan kakkare na karamin ƙarya karka yana karamin zunubi wannan karamin zunubin zai iya zamantowa sanadiyyar shiga mutum zuwa gidan zuwa gidan wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kuma tsare mu da haka Imam Ahmad ya da Imam Tabarani sun ruwaito da isnadin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ka ku da wulakanta kananan zunubai wasu sashin malamai suna cewa kaga zunubi da kake gani shi ne taska na kafirci ka yi wannan zunubi kana gani ai ba komai ba ne Allah ba zai kama da wannan an karamin abu ne ba na aikata na ɗan uwana kamar yadda suke ganin cewa zazzaɓi zazzaɓi shi ne tasku shi ne taska na mutuwa da yawa daga cikin wanda za ka ga sun mutu in ka kasa su a gida goma to kashi tara sai sun yi zazzabi ko sun yi rashin lafiya da ko sun yi rashin lafiya da sai mutuwa idan kuma ka kalla daga cikin wannan laluran da ake ciki yanzu na covid-19 din nan covid-19 din nan sai ka ga kafin mutum ya kamu da shi ya yi zafi tsanani sai ya fara yin wannan zazzabin zazzabin ya yi zafi daga nan kuma sai mutuwa saboda haka da zaran yan uwa sun ga wani nasu ya fara zazzabi ko ya fara wani rashin lafiya wanda ba su gane mata ba to kar a ce typhoid ne a fara ba mutum da lafiya an gani ko a'a da zaran an kawai sai a ɗauke shi a kai shi wurin asibitocin da aka ayyana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke mana wannan luran alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine larabawa suke cewa alhasa kama an an an alhama an alhuma bari remote shi zazzabi taska ce na mutuwa duk wanda ya fada wannan tarko na zazzabi to kalla ne daga ya ya ya tsira ba tare da mutuwa ba shi yasa muka kawo wancan misali cewa an kasa masu mutuwa kashi goma to zaka tarar da kashi tara daga cikin su da sai sun yi zazzabi ko sai sun yi rashin lafiya suke mutuwa malam ya cigaba cewa amma in ya zamanto ƙaryen da mutum ya yi akwai cutar da musulmi to wannan ya zamanto kajiha ya zamanto mene ya zamanto babban zunubi ke dan wani da ke kallon mu da kuma sauraron mu daga cikin ƙaryayyaki wanda yake manya-manya ne Allah ba ya yafe mutum sai mutum ya tuba in mutum ya mutu bai tuba ba wuta za a sa shi shine yin ƙarya ga Allah da manzansa kawai mutum ya kirkiro ƙarya da shi ai Allah ya ce ko ai annabi ya ce kamar yadda kake ganin mutane suna yi yanzu sun ma mai da shi ba wani abu bane to wannan yana daga cikin manyan manyan kaba'ira wanda kowanne ɗaya daga cikin ya riga ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fi an man kazzaba alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina mu to yayi makan shi tanadin masauki a gidan wuta da kafin kayi ma Allah ƙarya ko kayi ma annabin ka ƙarya to kai sauri ka je gidan lahira ka share kuloci kai sauri domin ba makawa sai ka shiga sai dai in ka tuba to kaga kafin ma ka samu hanyar zuwa lahira ai wata sabuwar wahala ce to menene abin yi abin yi shine ka tuba mu Allah subhanahu wataala kafin lokaci ya kure maka babu bambanci tsakanin karamar ƙarya da babban ƙarya akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙaryan daidai hukuncin yake ka yi ta ne kan hukunce hukunce ko ko ka kirkiro ƙaryan ne dan ka kuɗaitar da mutane ko ko ka tsoratar da mutane shi a wurin Allah subhanahu wataala babu ruwan Allah da wannan da tsaran kayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to kai tsaye mutu za ta shi koko ka kirkiro hadisin ƙarya koko ka kirkiro ayan ƙarya koko kai fassarar ayan ba daidai ba ka kuma jingina ka ce ai haka Allah yake nufi dan uwana wannan ma ko ba za ta fitar da mutum ba dan uwana yana daga cikin ƙarya halarta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan kai tsaye wuta yake kai mutum aka ƙarya ba ce ka ce ai wannan ai ba komai bane a wurin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ne ka dauka ka san abin da mutane suke yi yanzu ce ne an ce sallah ba wajiba ba ce da zaran ka ji wai ka rasu da ibada shikenan wa abu rabbaka hatta ya ce ka laifi sai su fassara wannan ayan bisa kuskure don su halakar da mutane cewa Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya ce ka laifi ka bauta wa Allah har natsuwa wai ya zo maka to idan ka dinga kana kana ta bauta wa Allah har natsuwa ya zo maka to shi kenan wai sai ka daina yin sallah to ƙarya ne ƙarya ne wanda aka bashi wannan addinin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga mahalicinsa dan wani a ranar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi wafati a ranar da zai rasu sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah maulan shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala an a ranar da zai yi wafati shi ma yana kan gadon asibiti sai da ya yi sallah to ta ina mutanen da suka samu cewa mutum ya daina yin sallah to kaga idan ba su tuba ba ko shakka babu wuta Allah subhanahu wataala zai sanya su ko ku ga wasu na cewa shan giya ai ba haramun bane shan giya ai ruwa ne haka suke suke cewa cewa ai giya ba komai bace illa illa illa alma giya ba komai bace ruwa ce sai ga mutum musulmi wai yana shan giya to kaga kenan ya halatta abinda Allah subhanahu wata'ala ya ne abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta koko zina lalata da matan mutane lalata da yaran mutane wai ka ji wani mutum musulmi ya ce wai ai zina ba haramun ba ne wai ai hidima ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko shakka babu mutumin da ya yi wannan abun in bai tuba ma Allah subhanahu wata'ala ba wuta Allah subhanahu wataala zai tashi haka nan a halatta wa mutum wayayi luwadi saboda yana neman kuɗi ko yana neman bukami ko yana neman ɗaukaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da dai luwaɗi da zina da ababai da muka taɓa muka faɗa a baya ba za su taɓa zama halal ba duk da an ce wasu daga ciki ma suna gaya wa mutumin cewa wannan abin da zaka aikata ba saban Allah ne ba ruwana to amma kai mahaukaci ne za a ce maka luwaɗi haramun ne kuma shi wanda ya ce maka in ka aikata za ka samu ɗaukaka sai kuma ka je ka aikata a yabta gona inda mu na islam shin kana neman ɗaukaka a wurin wasu ne kuma bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innal izzata lillahi jami'a ɗaukaka gaba ɗaya tana wurin Allah ne Allah ne yake ɗaukakawa ba mutum ba kar ka taɓa tunanin kuɗinka zai ɗaukaka ka a'a sai in Allah ya ga dama ya ɗaukaka ka mutane nawa ake da su a nan garin Najeriya nan wanda sun fi wancan dan sun fi dan gwata kuɗi amma Allah bai ɗaukaka su ba kamar yadda ya ɗaukaka shi haka nan ba ilimi bane ke kawo ɗaukaka dan kwana balantana ka ce a'a ai kafuwa da ilimi kafu a'a ba shi bane a'a ɗaukaka ne Allah subhanahu wata'ala yake ganin dama ya bayar shi yasa ya tambaye ka a yadda kuna inda humul izza kuna neman ɗaukaka ne a wurin wa'incan fa inna la izzata lillahi jami'a duk wata ɗaukaka da kake gani gaba ɗayanta tana wurin Allah ne maɗaukakin sarki saboda haka za ka yi luwaɗin ko za su yi luwaɗin Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa ɗaukaka su ba Allah ba zai taɓa ba su mukamin ba haka nan wani zai kashe wani ne dan ya samu mukami ko ya samu ɗaukaka kuma wannan yana ganin wai wannan kisan da ya yi ba haramun ba ne to kaga ya halatta abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ko ko a sarka sata kaga mutum ya wai ce a ko ya samu mugayen malamai wai sai ce ai in dai ka ɗaukewa wanda ba aƙidan ku ɗaya ba ko ba fahimtan ku ɗaya ba ka ɗauki kuɗinsa ko ka sace masa kuɗi wai ba sata bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko algafu wace kamar yadda muke gani yanzu sai a zo a tara hanya a ce ko dai kuɗinka ko ranka kaga wannan ba shi ne fashi da makami ma ke da yanzu wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ko haramta halal wannan abun halal ne to kuma yanzu ka ce a haramun ne kamar misali Allah subhanahu wata'ala ya ce siye da siyarwa halal ne kai ka ce kai haramun ne a wurinka kamar kai kai da za ka yi siye da siyarwa ai kai haramun ne a wurinka ko ko ka ce kai ka haramta wa kanka aure to duka wa'annan kafirci ne kuma kirkirar ƙarya ne da Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa aya mafi haɗari akan wannan maudu'i yana cewa bayan bismillahi rahmanir rahim wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kada ku rika buɗe bakunan ku kuna siffantawa kuna cewa haza halalun wannan halal ne wa haza haramun wannan haramun ne li taftaru ala Allah al-kadhiba dan ku kirkiro ƙarya ku jingina ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kai dan wannan ki kallon mu da sauraron mu ƙarya ko cikin wasa ko cikin ba ko ta wasiga ne to haramun ne a cikin addinin musulunci yana daga cikin abin da mutanen mu suke kirkirowa yanzu shine a tara mutane a tara su a wani wuri sai a kirawo wani ya zo ya tsaya a gaban su ya zo ya tsaya a gaban su yana faɗan ƙarya suna yin dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana yan uwana masu kallon da kuma sauraron mu yana daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake cewa la yasluhu al-kadhibu fil jaddi wal hadith baya halatta mutum ya yi karya cikin wargi ko ko cikin cad cikin abin da yake ba wasa ba kuma ina ganin abin da zamu yi dauka kenan a cikin darasinmu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana malamanmu da shehunanmu ga baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah ya amfana zuriyarsu jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri Allah subhanahu wataala ya kara musu jagoranci Allah subhanahu wataala ya amfana zuriyarsa Allah ya ci gaba da amfani da shi wurin shirya da al'umma sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana tawfiki media crew nawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri ku da kuka yi jimurin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'an ku Allah ya wadin ku albarka innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi liman mawla wa liman nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh